ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا تقوس أوتا الرجب هجرة دبو دا دا دريه دا أربعين دا شدة منا كما عشرين دا تقوس أوتا دا شكرة دبو بيو دا عشرين دا بير Allah ya kaddara mana zama a masallacin Muhammad Tasi'u Foundation a Bariki GRA a garin Gumel a ci gaba da karatun littafin Kitabu Tauhid li Sheikh Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Wancan satin mun yi bayani akan sihiri da dalilin da yasa ya zamanto sabanin ta Allah madaukakin sarki ne. Wasu dabaru ne za a yi wanda ake ganin su ne za su samar ko su hana. da tasirinsu ne abu zai faru ko ba zai faru ba wanda shi kuma abin da ake da bukata a mumini ya sallama komai faruwarsa Allah ne rashin faruwar shi Allah maɗaukakin sarki ne to malam da ya karantar da wancan babin ajiya yau kuma sai yake karantar da mu wasu nau'ika daban na sihiri ɗin da wani nau'i ne da wani nau'i ne ake samun sihiri a kansu mun yi ƙoƙarin fasa sirrihi a wancan lokacin cewa zai iya ɗaukan dabo wani lokacin ya ɗauki rufa ido wani lokaci ma ya ɗauki aiki na bokanci wani lokaci ya ɗauki aiki na tsafi to kafin mu shiga nau'ikan sihiri da suka zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi ƙoƙarin ɗauko ma'anar hadisai ko ma'anar sihiri waɗanda malamai suka bada muna da ma'anoni kamar guda shida wanda suka yi su za mu ɗauka insha Allahu ta'ala imamu tsabari da ya zo magana a kan sihiri sai yake cewa ma'anar sihiri abinda sihiri ke nufi ta khayili shai'i ilal mar'i bi khilafi ma huwa bihi fi ainihi wa haƙiƙatihi abinda sihiri ke nufi in an ce an yi sihiri mai sihiri ke nufi shine a zayyana wa mutum ko mutum ƙwaƙwalwarsa take nuna mashi yukhayyalu ilal mar'i mutum yake tunani yake gani a idan shi abin da zai gani bi khilafi ma huwa bihi fi ainihi wa haqiqatihi amma abin da yake gani sabanin yadda gundarin abin yake sabanin yadda haƙiƙanin abin yake duk duniya kowa yana ganin abin baki amma shi fari ke ganin shi duk duniya abin mummuna ne amma shi a gurinsa kyakkyawa ne duk mai hankali a gurinsa kyakkyawa ne amma shi kuma munin abin yake gani wannan abin bai da aibu bai da naƙasa bai da tawaya kowa yana ganin ƙanshinsa yana iya mu'amalar shi amma shi wannan abin warinsa yake gani yana gudun shi ta wannan akwai nau'i na sihiri a cikin wannan abu inda an juya ƙwaƙwalwar mutum ƙwaƙwalwarka tana riya maka abu saɓanin yadda yake a zahiri to aiki ne na sihiri wani ya yi daidai da sihirin da mutanen annabi musa alaihi salam suka yi lokacin da suka jefa sandarsu suka jefa igiyoyinsu fai za ya khayyalu ilaihi min sihirihim annaha za ta sa'a da suka yi wannan sihirin sai aka nuna annabi isa annabi musa alaihi salam waɗannan sandunan da waɗannan igiyoyin kamar sun zama macije kuma ga sunan suna gudu a filin daga wani ne ake kiransa sihiru takhyil sihirin da za a sa ƙwaƙwalwarka take riya maka abu amma saɓanin haka yake wannan kuma yana da yawan faruwa tsakanin al'umma mutum wani abokinsa ne kawai sai a wayi gari yake ganin wani abokin nasa da wata mummunar ɗabi'a a wata mummunar kama in ya zo gurinsa yake tsorata baya son ganinsa baya son ya fito in ya fito ma yana cikin tashin hankali saboda siffar da yake ganin abokinsa ta saba da siffar da ya saba ganinsa a da watakil kishiyoyi sukan yi ma kishiyoyinsu mutum yana zaune da matarsa lafiya kalau ko ta koma masa mai karnin jaba da ya shiga ɗakinta sai ya kaɗo da ya shiga ɗakinta sai ya kaɗo amma duk wanda ya zo ɗakin inda za a bashi dama cikin minti biyu ko uku zai fara bacci ya fara minshari saboda an gyara ɗakin an kwankwashe shi an gyara saboda ita kullum an zage ta an gaya mata bakar magana ta tsabtace ɗakin ta goge amma mai gidan da ya zo kwakwalwarsa ya ta gaya masa wari yake ji da zarni da tsami kamar jaɓata mutu ya kaɗo da wannan nau'i ne na sihiri shi ne wanda malamai suke karanta sihiru ta aljassas ya sake ba da wata ma'anar ta sihiri amma da za mu bibiye ta kusan ma'ana ɗaya take ba da da ma'anar da imamu tsabari ya ba da don haka ba sai mun karanta ta ba ibn qudama al-maqdisi shi ma ya bada ma'anar sihiri yake ce abinda ake ce ma sihiri Allah masu waya su rika sata a silent ko abinda ake kira da sihiri rahimahullahu abinda ibn qudama ya faɗa yace as-sihiru azaimu wa ruqa wa ikdun ko wa akdun tu'assiru fil abdan wal qulub abinda ake gina sihiri shine azaim waɗansu qalasimai ne za ka tadda duk masu sihiri yawanci ko a tuhun malamai ne ka an ce maka suna da bakin allo ko suna da allon karfe za a yi wani zane a jikinsu waɗannan su ne ake kiransu a za'im waruƙa da waɗansu abubuwa da za a ke karantawa ana tufawa in ka je wajen bokaye za ka je yana ta gaya maka dab da ya ilu wane ne wane ne ban na buƙatar ma in iya karanta yadda ake faɗa su za ka wasu irin sunaye ne su ba na aljanu ba su ba na mutane ba su ba na mala'iku ba su ba annaba ba ba sunan Allah ba kawai za ka ji yana takawa yana tofawa wa ukat da wasu kulle-kulle wannan a ɗaura wannan tsimma a kawo jan zare a kawo bakin zare a ɗaura kyalle a nan a yi nan ya ce to da ka ga irin wannan abin aikin tsafi ne irin waɗannan abubuwan to asiru fil abdan idan Allah ya so wannan abin suna iwa gangan jiki tasiri walƙulub sukan iya tasiri a cikin zukatan ɗan adam kai ko abin da za ka gani wani zane ne aka yi ko aka rubuta a kwalba ko aka rubuta a allo in ka samu mugaye za ga har gasa abin da suka rubuta aka yi da sunanka da komai a rika ɗora akan wuta yace in Allah ya so wannan abin yana tasiri a gangan jiki yana tasiri a zuciya fayumrid wani abin za ka ga ya iya sa rashin lafiya fayimrit wannan abin yana sa rashin lafiya wa ya wani lokacin in an yi wani tsafin akwai tsafin da kashewa ki wa yi farriƙo bainal mar'i wa zauji wato ita ma kashewar matsala ce ko? wa yi farriƙo bayan mar'i wa zauji wani tsafin yana rabawa tsakanin miji da matashi wani shi ne asalin wanda muka karanta a wancan satin fa ya ta'allamu na min huma ma yi farriƙo na bihi bayan mar'i wa zauji wa ya aku ba ahadu zaujeni an sahibihi irin wannan tsafin idan an yi shi da shi ake iya karbewa wani matashi ko a karbewa wata mijinta wata tana zaune lafiya da ita da matashi da ita da mijinta amma idan aka samu wani ya shigo ya yi tsafi kawai zaun jimin zai jin zai ta zama tarsa baya son zama da ita ya sake ta in ta fito a karbe wata kuma za ta yi sha'awar mijin wata ita ma ta jefa wata fituna tsakaninsu sai zamanto mijin ya tsani matar baya jin daɗin zama da ita wataƙil ya ƙaro mata kishiya wataƙil ya kore ta sannan ya auri wata kaga ana iya ƙwace miji da ita da wannan tsafin ko a ƙwace mata da wannan tsafi ɗin zai ce to irin wannan tsafin wanda muke magana yanzu ya bambanta da wancan tsafin na baya wancan kawai gani za ka yi abu saɓanin yadda yake a zahiri wataƙil irin sihirin da yake an tabbata an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai abu kawai sai ya ga bai yi ba bai yi abu ba kawai sai ke ganin yayi wani lokaci yana da alaka kamar da mantuwa ko yanzu haka za ka ga mutum lafiyar sa kalo amma ya jefa mutum mantuwa kowa ya tahi yayi sallah kawai yake gani yana zaune ya aka ce ai na yi sallah ce ai wai kai sallah wannan zaune a nan ba da kai tun karfe goma sha biyu har yanzu ai na ka tahi ka je kai ce Allah ce Allah ce na yi kaga kenan abin da kwakwalwarsa take gaya mashi daban abin da yake faruwa daban in ka bashi wannan wayar wani lokacin ka ba ya ga yadda ta kai gani kake waya ka danka masa amma shi a tunaninsa kamar wani mugun abu ne mai dafi ka danka mai a hannun shi to irin wancan sihirin an taɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi abu yake ganin bai yi ba amma wani a al'amuransa na rayuwar yau da kullum ba a abin da ya shafi addini ba har wannan lokacin jarabar ya wuce babu abin da ya taɓa wani abu na rayuwa ta addini ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma irin wannan sihirin da muke karanta na biyu shine wanda malamai suke kiransa sihirut tafriq sihirin da za a yi amfani da shi a raba tsakanin wani da wani ko a tiwala wani baya son wani amma a sa ya dawo yana son shi mace kawai ta yi naci ta yi naci wani ya so ta in ta ƙi kawai za ta je ta samu boka ko matsafi ta ce wane nake so kawai a jiyo min da hankalinsa zuwa gurina wani abin shine suke kiran shi tiwala da ba ka son mutum ka tsane shi kawai rana ɗaya ka ji duk duniya ba za ka iya bacci ba sai ka gan shi sai ka nemo inda yake sai ka je ƙofar gidansu sai ka yi sallama in ta fito ta kalle ka sama da ƙasa ta ce ka zo sun da koka kenan so wannan sihirin shi da suke kiransa sihiru tiwala in kuma rabawa ce aka yi akwai soyayya a cire ta wani kuma shi da suke kiransa sihiru tafrik akwai kuma nau'in sihirin da yake muzawalatun nufusil khabisa li af'alin wa aqwalin yatarattabu alaiha umurun khariqatun lil 'ada ya ce wani lokacin za ka ga mutum yana da sha'awar ƙazanta da cuɗanya da ƙazanta da mu'amala da ƙazanta wani nau'i ne na sihiri hima shi ya ake gane cewa wannan mutumin matsafi ne kuma tsafi yake ya ce shi ne ka ga yana san abin da yake da alaƙa da ƙazanta da ɓarna ya sa wani matsafi in ka zo ka tadda shi ko wani boka in ka je za ka tadda shi a ƙungurumin daji ya bursune jikinsa da baƙin gawayi ko da toka inda yake zaune da ƙarnin wari da mushe da ganye da gasussuka da ƙazanta haka yake so ya gan shi cikin wannan ƙazanta ɗin sannan zai wasu aiki da suke da alaƙa da ɓarna ko ya wasu maganganu da suke da alaƙa da ɓatsa da ɓarna akwai wani kilif da aka yi ta raɗawa kwanaki ko wani bidiyo ne lokacin da malaman ƙasar saudiya ne nake tsammani ko bahrain suka yi wani tax force duk inda bokaye suke a bi su a kamo su a hukunta su a lalata kayan tsafin nasu to za ka tadda wani idan ya zo zai tsafin ɗaya daga cikin wanda na riƙe sosai dvd na an yi ta saida shi nima a karo na sayo dvd ɗin to in ka zo shi kawai wani jan mayafi ne ko jan kyalle ne irin tsafi na mutanen kudu juju ko to shi ma jan tsalle ne zai zo ya kimfiɗa zai sille kayansa ya tumbur sai kawo wani jan kyalle ya sake ɗaurawa a jikinsa sai kuma ya ɗauko ta zabgegiyar dorina amma me zai da ita wannan dorinar kansa da kansa zai zane zai dinga tafkar jikinsa da wannan dorinar zai dinga tafkar jikinsa da wannan rai yawa jikinsa fata-fata ya farfasa jikinsa lokacin da zafi da jini zai fara ɗaukan shi to a lokacin kuma sai shaiɗani ya zo mashi sai ya gaya wa shaiɗanin abin da yake so da abin da yake so a masa shaiɗanin sai ya zartar mashi wannan hima nau'i ne na sihiri da tsafi shine muzawalatun nufusil khabisa li af'alin wa aqwal ko dai kai aiki ko kai furici aikin shine a saka daki kanka wani bokan kuma an yazo dukan kansa zai rika yi da wani guri sai ya fadi ya suma to a lokacin da ya suma a lokacin shedanin zai zo mashi wani kuma a sahi yayi ta'ammuli da kazanta ko ya ci kazanta wataƙila ina ji ‘yan uwa sun bibiye media kwanakin ba an kama wani mutum ina ji ni ko a zamfara ne ko a katsina ne ya kama matansa guda biyu ya ɗaure su a ɗaki baya bar su su yi mu'amala da mutane baya bar mutane su shiga gidansa kuma yadda ya ɗaure su a wannan ɗakin haka yake mu'amala da su ta auratayya in yayi mu'amala da su ta auratayya abin da ya fita a jikin shi da abin da ya fita a jikinsu kuma sai ya ɗauka ya lashe ya cinye in sun yi jinin al'ada zai takura su tunda ya ɗaure su babu inda za su je to inda wannan jinin na al'ada ya ɗauka zai ɗauka ya yi ta'ammuli da wannan jinin ya ci shi ne hanyar tsafin shi to wannan kaga an sa shi ta'ammuli ne da wani abu mai ƙazanta na datti a aikace kaga da wanda zai daki jikinsa da wanda zai sha jinin al'ada da wanda zai sha jasa da ta fito daga jikin mata wannan duk nau'i ne na sihiri muzawalatun nufusul khabisa li af'alin wa aqwal yatarattabu alaiha umurun khariqatu lil ada idan an yi irin wannan abin za ga wasu abubuwa da suka tsallake al'ada suna faruwa da mutumin da yake da irin wannan to shi ma in ka same shi zaka tada nau'i ne na sihiri kaga wannan sihirin ya bambanta da wancan wancan kawai kwakwalwar aka juya kake tunani a baibai wannan shi kuma kawai an sa ka so abin da baka so ko an raba ka da san abin da kake so wannan kuma wata kazanta ce da datti zaka jefa kanta cikin ka kawai kaiwa bokaye wani aiki ko ka musu wani firici sai su biya maka bukatar da kake so wasu malaman kuma suka ce shine abin da ake nufi da sihiri amrun gharibun yushbihu al-khariq shine wani abin mamaki da yake da alaƙa da abin da ya tsallake al'ada ta mutane annabawa duk sun zo da abin da ya wuce al'ada ta mutane annabi isa alaihi salam za ka zo makaho an haife ka makakun amma na shafa idanunka kawai ga idanka tangararren ya buɗe kuma ba za a ci gaba da sa maka eye drop ba daga wannan lokacin idan ya warke har abada mutum zai zo da hannunsa a shanye amma ana shafa hannun kawai ya miƙe wani zai zo yana ɗingihi da an ja kafar shi kenan ta warke annabi isa abin da aka turo shi da shi kaga wannan abin ya tsallake al'ada to har yanzu a masu sihiri da bokanci akwai wanda suke sihiri ta wannan kofar a zo a haɗa baki da wasu wasu kuma a zahiri sun yi abin da za a yi ne kawai a ga an yi wani abu ya tsallake al'ada amrun gharibun yushbihul kharik ya wuce al'ada annabi muhammad alaihi salam akwai abubuwan da allah ya gudanar a hannunsa wanda sun saba da al'ada irin kecewar wata da ya zo ba da shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tutturin dabino yayi magana dabba ta kawo ƙara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa a ruwa abin da yake wannan tsakanin yan yatsun ruwa ya tsantsafo ta tsakanin wannan yan yatsun duk mutanen da suke tare da manzon Allah su sha su bawa dabbobinsu su yi wanka su aje amma duka 'yar tukunya ba ta ƙare ba wani abin ya wuce hankali to su wani kaga Allah maɗaukakin sarki ne ya taimake su abin ya iyo to boka ma na iya kawai ya kira mai abinci ya karɓi kwano ɗaya sai ba ku sai ga hannun ku yi ta ci ku yi ku yi ku yi ku yi ku cinye ku kasa cinyewa to kaga wani abin ya saba al'ada amma ba a hannun annabi yake ba ba da sunan mu'jiza akai ba to shi ma nau'i ne na sihiri akwai da kuma tsabar wayo gare su za su yi abin da ya tsallake al'ada kwanakin bayan ya ta bibiyar clips na chris angel chris angel wani bature ne duk wani abin hatsadibanci na duniya inda an ce dan adam ya yi to ya gwada yinsa har tafiya a ruwa sai da ya tafiya a ruwa kuma ya yi tafiyar da ta yi kamar faɗin wannan masallacin kuma ga hainar ruwa yake taka na gwadan uwa na dariya mai waya bi na bibiyar chris angel so amma kuma wani ya ɗora wa kansa shi kuma duk abin da chris angel ya yi shi kuma sai ya zo ya yi exposing ga yadda aka yi wannan abin ba sihiri ba ne ba tsafi ba ne tsabar wayo ne idan zai yi tafiya a kan ruwa lokacin da zai tafiya a kan ruwa wannan kaga ya saba da nau'i na sihiri kawai tsabar wayo ne yau da kullum ruwan aka samu ya je aka sama masa wasu irin gilasai da wa ya zo ya shimfiɗa su a kan wannan ruwan tun daga farkon gaɓar swimming pool har ƙarshen swimming pool aka yi musu shirin da in an taka ba zai kare ba kuma ba za ka ga alamar gilas ɗin ba ba za ka ga komai ba lokacin da yake tafiya sai aka sa wasu mata suke iyo tare da shi sai aka ce amfanin wannan matan shine kar ya taka inda ba inda gilas ɗin yake ba kai kuma abin da za ka gani to ai ga mata suna linkaya a cikin ruwan kenan inda ba ruwa bane da wannan ba za su iya linkaya ba su kuma amfaninsa su yi guiding ɗin shi kar ya taka inda ba gilas ɗin yake ba so amma na kawo shi ne kawai a babin misali amma akwai wanda za ga ba gilas ɗin zai saba kuma ya taka ruwa ɗaf ya yi tafiya so idan wani ya ce masa karama ce so ita karama duk lokacin da aka haɗa ta da tahaddi kuma ta faru to ƙarya ce ba karama ba ce tsafi ne kuna tafiya da kai da shehunka aka zo baki ruwa aka ce shehu ba za ka iya taka ruwan nan ka tafi ba ce zan iya sai ce to ku gafara sai koma gefe sai addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ya taka in dai ya taka ya tafi to ƙarya yake tsafi ne shi annabi ne kadai ake fito na fito da shi a ce masa ba za ka iya ba kuma ya iya to annabi ne amma in dai mutum gama gari aka ce ba za ka iya ba kuma ya yi to wannan alama ce ta farko da take da nuna alaƙa cewa ta tsafi ce kawai kana zaune na a ce zai dunguro na a ce ya mutu ya ce ni in ka dunguran ba zan mutu ba ya haɗu da wani ustazu sai ya dungure ka sai ka mutu to ba karama ba ce ba tsafi ne duk wanda yake gurin saboda inda ya yi ya mutu kuma aka ce karama ce to me bambancin karama da mu'jiza bambancin karama da mu'jiza ita mu'jiza ana iya tahaddi da ita ku zo zan yi kaza in kun isa ku hana shi ya faru ita ce a mu'jiza to idan karamar walima ka ce a zo a yi din kuma yayi to daidai take da mu'jiza to ba a bata sunan karama sai dai a bata sunan tsafi to daga cikin nau'ikan tsafi akwai abin da za ka ga ya yi alama ko kama da karama ya yi kama da mu'jiza ya saba hankalin mutane kuma wannan abin ana iya koya shi shi ne ce izi ya jiri fihi ta'allum to irin wani abin da suka saba al'ada in dai ana koyan shi to wani abin tsafi ne wa yusta'anu fi tahsilihi bi taqarrub ila shaytan kuma ana neman agaji wajen tabbatar da faruwansa da neman agajin shaytan mutum ba zai iya yi ba sai yayi wasu abubuwa ya nemi goyon bayan shaydanu ya kira wasu ya yi kaza so in dai an nemi agajin shaydanu koyarsa akai wannan abin tsafi ne birtikabil qaba'iha ana neman agajin shaidanu ta hanyar yin abubuwan da suka saba al'ada munanan abubuwa kaulan waɗansu abubuwan da furici ake yin su kan ruka allati fiha alfadu shirk kamar rukuya ko tofi wanda akwai lafuzza na shirka a ciki shine misalan da na bada akwai wanda zaka in suna karanta maka sunan shaidanin da aljanna sai ka ji har gaban ka faduwa yake amma shaidanu ne zai ta kiransu su da dama dama da waye da wane ne duka zai ta kiransa da daddare yana tsalle yana guje guje yana buga kansa a bango aljanun su zo su kaga akwai wanda yake zuwa ta hanyar aiki wa madahu shaytan akwai wanda su kuma hedan suke mai kirari in suna so abin da ya faru da kasan kana wa Allah kirari in zaka yi addu'a alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya sami yanzu kaga Allah kake mai kirari to akwai wanda su kuma in suna da buƙatar shaidan za su kama su yi makirari to wani abin yana da tsafi ka rabu da mutane in suna son ta'addanci da barna babu abin da ba sai eh dai kafin mu wuce daga cikin gabar da har yanzu in na tuno ta nakan kalli jur'a da jara'a irin ta dan adam wata bayar Allah tana kai abinci wata tasha na san tashar na san gurin da abin da ya faru amma dai tsare wani lokacin mutuncin wani dole ka dan rufe wata magana so baiwar Allah tana da kamewa tana da tsoron Allah wani bawan Allah shi kuma fasiki ne in dai ya ga mace to sai yayi lalata da ita sai dai ba samu damar haduwa ba yayi yayi yayi wannan yarinya ta gagare shi ranan ya ci alwahi ko in me za a yi ya lalata da yarinyar nan yayi yayi taki kawai da ya fito ya kama wahi dan kirari yace kai fa wani kai ka yi alkawari ba ɗayanmu da zai shiga aljanna ka yi alkawari ya kaɓatar da mu ka yi alkawari ka yanzu na kirari yake wa shaidan yanzu wannan yar yarinya ta gagare ka ina so na yi lalata da ita ɓata zan yi na san ɓata zan yi Allah zan saba wa ni ne fa fassarar maganar Allah zan saba wa na san Allah zan amma ka kasa tunzura wannan yarinya ta yadda da ni da ya gama wa dan kirari da komai kawai ya dawo ya ce mata ke zo kawai cur kawai ta miƙe shi kenan ƙarshen al'amarin kenan yanzu kaga iya bukata ce ta lalata ta fasikanci amma yawa shi dan kirari to sun wanda za a koyi za ga hedan suke wa kirari yasa za ga yawanci kungiyoyin asirin nan da yan cin mutane da yan wane ne za ga wani lokacin sun keɓe da daddare sun yi wasu abuwa za ga duk wani karatun shaidan ne da wahe dan kirari da bautawa shaidan wani lokacin a masa sujada irin sujada da ake ma Allah shi kuma sai nuna musu wani abu ko a bible haka suka faɗa sai dan ya taba kama wani cikin masu da'awa yace kamun sujada yace ni kuma zan nuna maka duk inda gwal yake boye cikin ƙasa yasa wani lokacin za ga masu wata sana'ar fa za ga akwai taimakon shedan a ciki da ya masa irin abu zai masa yi masa yace nan gurin kana tona da gwal nan kana tona da gwal nan kana tona to yanzu mai taimakon gwal mai tonan gwal wani zai je gina ramin da ya fi tsawon wannan masallacin ya yi masa loto ya masa kwana wani lokacin yana loto da ƙasa ta zauna hikenan ya mutu to lokacin da mutane suke wannan zurfin kawai dan ya kama hannun wanda ya masa bauta ya ce kawai haka nan gurin mita ɗaya akwai gwal abin ne kawai ga duk duk duk duk kana tona kawai gani to yasa da ga kun fita sana'a da wani he ga kai kai kai kai ka rasa wani kawai da ya zo na ɗora hannunsa he ga ya samu ya akai wata kil akwai wata hidima da wahalhalu da yake wa shaidan shi kuma sai dan sai ya sauƙaƙa masa samun waɗansu abubuwa to shine ista'ana bi shaitan a neman agajin shaidan ta hanyar yin wasu lafuza na shirka ko yi wa shaidan kirari wa taskhirihi wani lokacin kuma a nemi yassarewarsa da horewarsa akan wasu abubuwa sabanin da za a nemi yassarewa da horewa ta Allah madaukakin sarki wasu kuma ba furici bane amalan mummunan ayyuka ne za su ka ibadatul kawakif wasu za su koma suna bautar taurari in tauraro kaza ya fito zai fito ya sunkuyar da kanshi wataƙila ba zai ƙara ɗagawa ba idan tauraron awa uku yake to ya yi awa uku sannan zai daga in tauraron awa hudu yake ya wuce to ba zai daga kansa ba sai wannan awa hudun ta wuce in tauraron haske yake to in ya zo ya kura masa ido wani ba zai ɗauke ba sai tararan wannan ya ɓace yasa wani lokacin za a ga wani he dare ya dare ga wani mutum ya fito da wani kaya wani iri ya rike wata ƙwarya ya rike wata muciya ya rike wani wane ne ya zo samu wata falwa ya tsaya ya yi ƙiƙan ana magana baya amsa to wani wani lokacin wani aiki yake na tsafi shi ne abin da aka bashi waltizamul janaba akwai wanda ku kuma za a ba su aikin cewa kullum su zamanto suna cikin janaba in sun yi mu'amala to ba wankan janaba dirin da ka wanke janaba to ka wanke tsafinka ka wanke taimakon da hidan yake baka da haka idan ya gama mu'amalarsa da mace iya abin da zai kawai zai watsa ruwan sabulu kawai yayi gaba amma dai wanka na janaba da zai bashi dama a yi sallah Allah ya karba to shi ba zai wannan ba wasairul fusuq wasu kuma da nau'i na fasikanci kowanne da irin sharaɗin da shaidaninsa ke sa masa wa atikadan kaga wasu an ce furici ne tsafinsu wasu an ce aiki ne tsafinsu wasu kuma ƙudirce su ake so su sa a zuciyarsu sai wani ƙudiri kasti hisani ma yujabu takarrubu ilaihi wa mahabbatihi iyahu a sa yake san abin da da shi ake kamun kafa zuwa ga shaidani maimakon kai mumuni ka tsani wannan abin yanzu duk inda mutum yake da imani in ya ga ana saban Allah ko ba zai hana ba zuciyarsa ba ta su in dai mai imani ne in ka wuce katar da yara suna shan ganye wallahi ko ba za ka yi musu magana ba akwai da zai ji ya ce Allah sauke zai ji zuciyarsa ta ƙonu to akwai wanda shi kuma abin da ake so a sa masa in ya ga barna kawai daidai ce ai sun biya buƙatar mai gidansu haka suke ce masa ko an ce har akwai 'yan fina-finai da suke cewa su in sun je maka ba za su yi jifan shaidan ba saboda shi ne oga to in suka jefe shi mai aka yi yaro ya jefi oga constable ya jefi sajar ko sajar yake ko ko mejo aig ko ba zai iya jifan shi ba ko an biya masa aikin haji ba zai iya bai na ga wani sarkin dawa da aka yi wata gasar farauta watan shekara shi ma yana ji ko ariyar katsina ko ariyar kebbi din wannan an dai hira da hita yi ta yawo aka ce to da kai nasara kai na ɗaya an biya maka aikin hajji ya ce i aka ce ka ji hajji ya ce i ya je ya ce to jifan ya ɗanfa ya ce na ga suna jifan shi wala ƙwarar da aka yi yaro ita ka jefe shi ya ce a na ga suna jifan shi ya ce kai fa ya ce a ina ba zan jefe shi ba bai jefa ba kuma ba zai jefa ba aka ce magana tuba fa ya ce kayi tuba ya ce wala ba magana tuba wannan tsafin ba zai iya bari ba saboda duk wani tauri da ake da wasa da karfe da wai jike-jike kuke da wai kawai he nasa tsafin kawai ɗanu ne duk karfan duniya in an bahi yanzu nan zai fata-fata da shi zai lalata shi so in yi tuba ya za su yi da wani haidanin in yi tuba ya za su yi da waɗannan aljanna shi ne ce kai ya ce zai mutu zai bar wa 'ya'yansa gado shi ma babansa ne ya mutu ya bar masa kaga wannan gida tar da irin waɗannan gida a cikin al'umma to kaga wannan yanzu kaga abin da yake mai muni ne sai aka sa masa yake san abin a cikin ran shi so wani abin shi mana daga cikin nau'ika a sa ka kudirce wani abu a ranka akwai wanda aka sa musu ji a ransu su kuma kawai shaɗan zalunta sama akai don abin da yake faruwa a duniya kawai zalunta shaɗan akai to ina ruwansa Allah ne ya ga dama ya halicce shi Allah ya sa masa girman kai kuma ya san ba zai bece masa yayi kuma da tun asali ma to in Allah ya san yana so a masa biyayya to dan me yasa ya halarci shedan kawai so yanzu abin da suka gowa farfagetin kenan shedan ma zalunta sa akai suna yan satanism ko a cikin aqidar su kawai su shedan suke nema wa haƙi ko a wajen yasa wa may yudlilillahu fama lahu min hadi in dai Allah ya batar da mutum to ba za ka iya sama masa wanda zai shirye da shi ba to wasu nau'ikan sihirinsu da tsafinsu shine a sa musu san abin da yake ya saba wa Allah san abin da shaidani ke so wa muhabbatihi iyahu wannan kaɗan ne dai daga cikin nau'ikan sihiri da na ɗauko da ma'anonin shi watakila zai haska mana kashe-kashen sihirin dukkanin su dai wanda mutum ya samu kansa ko ya ga mai bata ne saba wa Allah ne kuma na iya kai mutum zuwa ga wuta شيء ابن عبد الوهاب الزافن سيتي قال احمد حدثنا محمد ابن جعفر احمد ابن حنبل يفدا كينا حدثنا عوف ابن حيان ابن العلاء حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال شي قبيصة يتي يا جمن ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت يؤمنون بالجبت والطاغوت تو منين الجبت إن؟ سيتي تو إن العيافة دا عيافة والطرق دا الطرق والطيرة دا الطيرة دنو إنينا الجبت وسكلموا مين باقيكو to shi yasa wanda ya kawo hadisin sai ya ɗauki nauyin fassara kalmomin hadisi ɗin sai ya ce al'iyafa abin da ake nufi da ita wannan al'iyafa ɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisin ya ce zajaro tsairi shi ne tunzura tsuntsaye ko tashin tsuntsaye wata fa'ulu bi asma'iha da kuma neman albarka da sunayen tsuntsaye ɗin idan mutum yana da wata bukata ɗaya daga cikin nau'i na iyafa shi ne ka je ka samu wani guri da tsuntsaye suke zaune a bishiya kawai ka ɗauki wata dutse ko wani sanda haka wurga a jikin wannan bishiyar to in suka yi fir suka tashi za ga tsuntsaye suna tafiya ne a guro in suka tashi in suka yi hannunka na dama to a gurin wani ya ce to alhamdulillah bukata ta biya wani alhamdulillah ni ne na faɗa ni ma saboda ta tarbiyyar ce ko in abu ya iyo Allah ne in bai iyo ba Allah ne in ya wurga ya ga sun yi hagu sai ya samu ransa ya ɓaci ya dukun zuma wani abin hina ake kira a tsira to he manzan Allah ya ce duk wanda ya kudirce wannan abin a ransa shi ma yana cikin masu imani da abin da ake kira aljibtu wani kuma shi idan aka bashi abin aka ce aka ce fita kofar gida ya fita kofar gida yana zuwa da ya daga kai aure yake nema yana daga kai sai ga wani tsuntsu ko wani tsuntsu yana da suna ko bai da suna to mi a hausance da ka fito kofar gida sai kaga kabarai me alakar kabarai da matarka a'a me al'ada kabarai surutu ko to da ya fito kofar gida ya zauna kawai sai ga kabarai to abin da ake nufi kenan kullun yana ginin gida kullun mata tana cabe mata ba sannan kuma kullun mata surutu tai tai tai tai tai to wanzu mutum ya kudirce wannan shi mana daga cikin nau'i na atsiyara ko al'iyafa saboda me zai fassara abin da yake faruwa ne da tsuntsaye kahi cikin rayuwar da yake da bukata ya fara ta da ya fito kofar gida ya zauna kawai yana fitowa ya ga tattabaru guda biyu me zai ji a ransa na alƙawari ko sai shi alhamdulillah wannan yarinya kenan tana da alƙawari tana da soyayya an ce tattabara uwar alkawari komai dare gida kika kwana to shi ma yanzu wannan nau'i na abdiyara din ya fito ya ga tattabara ta alhamdulillah ina ga akwai alamun nasara to wallahi tattabara na gani to akwai lalacewa duk karasa abin da zaka dora rayuwarka akan hita tattabara yace to su ma a larabawa akwai irin wannan tafa'ul din sunayen tsuntsayen suke amfani da shi shine manzo Allah ya kira a nau'i na iyafa din kama ya tafa'aluna bil aqab akwai wani tsuntsu da ake kiransa alqab al aqab to idan an gani sai ce to wannan abin akwai tsananin ukuba da bacin rai a cikin shi idan laifi ne kai ko mace ta mijinta laifi sai ta ga wannan tsuntsun fur ya zo sauka akan ɗakin yau za a yi jaraba a gidan nan mana yanzu ta ga wannan tsuntsun kenan mai gidanta yana dawowa yana samun labari zai dinga tambara ta kenan ta ciro sunan uquba daga cikin suntu al-aqab wal gurab alal gurba akwai tsuntsu al gurab ko wannan ne gurab hankaka ko to idan mai su me gurab shine suke cewa in suka ga gurab to akwai alama ta al gurba mutum zai yi bakunci watakil ko a maka transfer watakil a tahe ka a canja maka gurin aiki watakil ka bar garinku ko ka yi laifi sarki ya kore ka haka duk alaka ce da sunan tsuntsaye wasu kuma sukan ce da walhudu hudu alal huda idan suka fito suka ga tsantsan huda huda ya ce to insha Allah mutum ya hiri wannan abin da na hiriya zan yi shi to akan daidai nake tun daga alhuda huda ya zo wai a gurinsa huda huda da sarkin shiriya saboda haka tun da an ga huda huda akan daidai ake wani hawi zalika da makamantan haka wa aswatiha wasu kuma suna amfani da kukan tsuntsaye ya sa ba hauhe yana fitowa da daddare ya ji kukan wa take da suna mujiya sai ka ja ce a uzu billahi kyata kanki kaga zuwa na kukan abinda bahaushe ya sa a ƙudurinsa wannan mujiyar wai kamar fatalwa ce wani abokin tafiya take nema kaga yanzu kenan mai an sa wani abu na alamar kukan tsuntsaye a cikin tsarin rayuwa to shi ma nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sa wannan kudirin ko suna ko aikin tsuntsayen ko kukan tsuntsayen to idan mutum ya yi imani da shi yana cikin wanda suke yu'minuna bil jibti wa tagut banda kukan zakara na me samu kukan zakara na eh idan zakara ya kuka kudi zaka samu kwace ma za a yi mutuwa za a yi yawa shi kaga ai kukan zakara abinda bahaushe yake fada ko abinda addini ya karanta ya saba da wancan shi wannan wani kuduri ne ka sa a ranka amma da kaga kukan zakara sai manzon Allah ya baka labari yace ka roki Allah alkhairi mala'iku ya gani kage manzon ai bai da alaka da zaka samu ko ba zaka samu kuma kai addu'ar ba wanda yace maka ta karbu ko ba ta karbu ba sannan da zan yi aure he na na gama yanke shawara aure sai zakara ya ce tsalla tara yake na ce guda ce ko ai tarar zakara sai kama da guda ko so da ka gama yanke shawara aure ko kun gama kai kaya an tattauna an baka an baka kawai zakara ko incidentally ya tauda cara ya kace alhamdulillah tun zakara ma ya cara an bamu to yanzu inda matsala za ta shigo shine da zakara ya kuka kace za a baka to yanzu a tsaye al'iyafa ta shigo a wannan guri din amma yanzu da zakara ya kuka manzon Allah ne ya gaya maka wannan wani abu ne na addini da jaki yayi kuka ta akai nemi tsari da shedani ai ba ta akai maka akwai asara ba akwai mutuwa akwai hadari kaga ai dina da bambanci da wancan i'tiqadi din shi wancan i'tiqadi ne na za a samu ko ba za a samu wannan kuma ana gaya maka gurin akwai shedanu wannan kuma ana gaya maka gurin akwai mala'iku akwai bambanci tsakanin wancan da wancan wa tarq da yace innal iyafa wa tarqa sai yace menene at-tarqu sahabin hadisin sai sake fassara da cewa zajaru tsairi shi ma da yana da alaka da tashin tsuntsaye fa in tsara ila jihatil yamin tayammana wa in tsara ila jihatil yasar tasha'ama idan ya tashi tsuntsaye in sun yi dama sai tsaron albarka da dacewa in sun yi hagu sai ɗauka a ransa akwai rahin dacewa akwai rahin nasara shine tasha'umi kamar camfi shine abin da suke kiransa a tasha'um wa tsiyara abin da suke nufi kuma a tsiyara shine a tasha'umi butsair yana da alaka da wancan shi sahabin hadisin da muka ɗauko guda biyu ya fassara ko ya ce al'iyafatu zajaru tsairi wa tsarku sai yake cewa shi ma a tafa'ul ko zajaru tsairi haka yake a cikin littafi ɗin? ya yake a littafin? a tsarku alhattu yi hattu bil ardi a gurin wasu malamin hadisin da ya kasu ya ce a tsarku shi ne ya ce zane ne da ake zanawa a ƙasa ma'ana yanzu duba har abada mutane ba za su rabu da duba ba za su zamanto suna imani da duba shine misalin da muka bada na wancan sati din ko bugun ƙasa da ake faɗa an buga ƙasa an gano shine abdarbu ko alkhattu yakhattu bil ardi to ɗaya daga cikin maganganun da na ɗauko kuma aka ce yana da alaƙa shi ma dai da tunzura wancan tsuntsayen ko da ba a buga a ƙasa ba ko dama ko hagu wa tsiyaratu fa a tsiyaratu ya aka ce a tasha'umu bi tsarihi kuma canfi ne da tsuntsaye watsiratu kullu ma yu'addu ar-rajulu mash'uman min ru'yati tayrin aw hayawanin ghayri at-tayri aw shajarin aw ghayrihi wa qad kana ahaduhum idha kana lahu amrun fara'a tayran tara yumnatan yumnatan istabshara واستمر بأمره وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع وتطلق على التشاؤم مطلقا شي بمبنشن الطيرة da al'iyafa ko attarku ita wannan gaba ɗaya kawai in dai an ga tsuntsun ko an ga dabbar ko an ga bishiyar kawai za a koma ɓangaren da babu alkhairi ne to wannan buƙatar ba za ta biya ba shi kuma me wancan akwai sa rai da suna watakil akwai mai daɗi akwai marar daɗi ko al'akaf kaga marar daɗi ne uku ba za a samu alhudu-hudu mai daɗi ne shiriya za a samu ko ana kan daidai shi kuma a tsiyaratu anan gaba ɗayan camfi ne ba daɗi yana fito in ya ga tsuntsu kaza zai ce ba nasara in ya ga dabba iri kaza zai ce ba nasara yana fitowa sai a hanyarsa sai ya bi ta hanyar da akwai wata bishiya sai ce to tun da aka ga bishiya iri kaza ba nasara ba haushe madina da wannan ko lokacin muna yara in aka ɗora mana talla in ta yi nauyi akwai abin da ake sawa a ƙasan baka mace ce na sa'a ko na tsaraka ko tsaraka ai laya ce ake ko ita kuma sa'a kawai bihiya ce za ka kariyo ta tana da wasu 'yan ƙayoyi haka a jikinta in ka sa a ƙasan baka za ka saida da abin da kake talla kaga wannan wata nau'i na bihiya ce ka sa a ranka idan ka mu'amalanci wannan bihiyar ko tana tare da kai akwai nasara wannan duk yana bangaren cikin yu'minuna bil jibti wa tagut akwai wanda yake ganin akwai ganyen bishiya kaza har yanzu fa akwai zaka ga mutane fa suna ta yadawa bishiya iri kaza in ka dauki ganyen ta kasa a ajihunta yasa ajihunka to duk wani mai mugun hari ba za ku haɗu da shi ba kuma an kasa ta yaga duk wanda yake ya kadance maka wannan fa yana neman ka yanzu ya wajen Antonio kai ya ce ba za mu haɗu ba ai saboda wai ya sa wannan ganshen biri a jikin ajihunsa to idan ya gama zagaye ba su haɗu ba sai da ya cire rigar sai ya manta bai ɗauko ganyen ba yana fitowa sai suka haɗu sai haka ya taɓa ajihunsa ce ayya kaga yanzu ya higo ɓangaren yu'minuna bil jibti wa tawut to malam yana daga cikin wannan nau'ika ne din na sihiri duka wani abubuwan da muka faɗa kaga ya bambanta da waɗancan ta'arifa da na kawo na sihiri kawai ka ɗauka in ina da ganye ko bihiya iri kaza zan samu ko ba zan samu ba malamai sun ce wannan abin sihiri ne in tsuntsu kaza ya yi kuka na ji ɓacin rai ko na ji nasara wani abin hima sihiri ne yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki bai da da shi ba waljibt da ya ce ina al'iyafata wa park wa tsiyarata min aljibt to mina ne aljibt ɗin sai ce kullu ma'abudin min hajarin au shaitanin duk abin da aka bautawa wannan abin dutsi ne ko shaidani ne wannan abin jibti ne wakili wasu malaman suka ce as-sahir awil kahin ko dai boka ko matsafi ko sihiri ko bokanci shine abin da ake kira da aljibt da wannan hadisin nayi kokarin bibiyar matsayin shi malamai biyu na samu suna da bambancin ra'ayi ɗaya malamin ya ce ya inganta ɗaya malamin ya ce bai inganta ba aikin da imamul albani ya akan sunan abu dawud har allah ya masa rasuwa bai gama tantancewa ba matsayin hadisin ya inganta ko bai inganta ba wallahu ta'ala a'lam ina ga dalilin wancan bayanan da muka yi na kalli har mun taho wajen bakwai da minti arba'in da uku in muka ce za mu je ƙarshen babin wataƙin lokaci ya mana tsawo sosai da haka insha Allah za mu yi haƙuri rana ta yau sai mu ƙarasa babin da masailin da suke cikin shi kamar yadda za mu rufe karatun fa da shi ma ina ga rana ta yau sai mu rufe karatun nan ɗin insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين نعم وعليكم السلام نعم Eh. Eh. saboda tsabar rubutu eh mm eh kawai dabaru ne wallahi na neman kuɗi eh annabi ina zuwa annabi yusuf Allah madaukakin sarki ya masa farin jini kuma kowace ƙasa da irin al'adarta ni kamar ni zaman da na yi a sudan duk wata mu'amala da za ta haɗa ka da balarabe in dai za a ce karanta ƙor'ani to ba su baki sai ku ce ku faɗi zaɓi sura to in Allah da suratu Yusuf za su ɗauka sau dubu in kuka haɗu da balarabe da kun zauna ce ka iya karatun ƙor'ani yana iya karatun ƙor'ani to inda karanta muna da ki kirje ka ce zaɓi duk inda kake so zai ce karanta ikra suratu Yusuf saboda su kuma abin da suka ɗauka yawan karanta suratu Yusuf da sauraron suratu Yusuf yana kawo farin jini shi ko ba hawa sai ɗauka in aka rubuce maka suratu Yusuf kana da farin jini so kuma ni abin da nake kallo idan baka karanta qur'ani dan ibada ba in ka karance suratu yusuf saboda kai farin jini to duka jaraba da annabi yusuf ya bi ta cikin tafa ai bai farin jini ba sai da ya gama shan wahala ko kaga fa aka jefa shi a rijiya daga rijiya aka sai da a bawa daga bawa ya zama yaron gida daga yaron gida ya koma kurkuku to yanzu kima da ake farin jini so kike a sace ki daga gaban iyayenki kaga duk da Qur'ani ya faɗa kisar akwai daɗi akwai ban tausayi to amma idan zaka bi kuma usulubi na kisar da komai kawai sakon da ake so ka ɗauka shine in dai Allah ya nufa zakara zai yi tara ko ana muzuru ko ana shahu sai an yi a jefa a rijiya a jefa a kurkuku a tsangwame ka ba a san ka a gidanku a raba ka da babanka a shiga tsakaninku da babanka ba yana nan abin da Allah rubuta sai ya faru da kai to amma idan ka shanye to me ka shanye kurkukun ka shanye ko rijiyar ka shanye ko kuma kawai iyaka inda ya zama sarki kaji wani akwai abin duba a ciki shi sa zaka san da duk wani abu in ka kalla kawai yan dabaru ne wallahi abu kaza ya alaka da abu kaza kawai malamin Allah ya rubuta sai baka yace ai yana da alaka da kaza thumma nazar ko in ka makance ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هاجسية to Allah ce a ranar lahira su manu najin lazina taƙau za mu tseratar da waɗanda suke sun yi mana biyayya sun mana ɗa'a za mu tseratar da su wasu faɗa wuta ba wa nazarin zalimi na fi haji siya mu bar azzalimai arna suna gurfana akan kafafunsu a cikin wutar jahannama sai mutum ya biyo ka da gudu zai doka maka sanda sai kace sun manu najil ladina taqaw wa nazaru zalimin fi hajisiya ba abin da Allah baya iya yi in ya ga dama cewa ka karanta ayar kana neman taimakon ka sai baka kariya amma babu alaka da an biyo ka da kuma wannan ayar a cikin ta in kuma wannan ne duk ayar Qur'ani da ka karanta kana neman agaji da ubangijinka to Allah madaukakin sarki zai iya baka agaji akan wannan aya almuhim da gaskiya rubutu don farin jini ko wata laya don samun farin jini ko wani abu don mutane su so su baya cikin abin da addini ya karanta babban farin jini shine mutum ya zama to mai tsoron Allah madaukakin sarki idan kin nemi miji kin rasa ki kyale kowa ki koma wajen ubangiji lazimci hijabi lazimci sallar dare lazimci yin azumin nafila lazimci abubuwan da Allah yake so wallahi lokacin da Allah zai kawo miki aure ba za ki taɓa sani ba haka na faɗa in dai mace tana azumi in dai mace tana sallar dare ta fi ƙarfinta walakanta in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi saki Allah ya turo mala'ika ya ce ka je ka gaya masa a maida ta ɗakinta raji'iha fa innaha sawwamatun qawwama a maida ta saboda tana azumi tana sallah akwai satar ansa a ciki so mace in dai tana neman farin jini kawai ta dimanci sallah in mace tana neman farin jini ta dimanci azumi in mace tana neman farin jini kawai ta zama mai biyayya zuwa ga Allah lokacin da Allah zai karkato zukatan mutane zuwa gare ta wallahi ba su sani ba shi namiji da kike kallo wallahi wancan irin halitta ce da he Allah kaɗai ya san shi yanzu yana basifar sanki yana sonki yana so ya samu damar da zai miki magana wata rana kawai kika ci kwalliya yana zaune kika zo kika sami a cikin jama'a kika ce wallahi wani hekara ne ina addu'a Allah sa ka so ni yanzu na zo da kaina da kaina ina cewa na so ka sai Allah jefa masa wani abu zo sai ta shegiya tunda ta zo akwai matsala na fasa kaga ai fata yake na addu'a amma da yake mutum mutum ne tana zuwa yace ya fasa ce tunda ta faɗa wallahi akwai wani abu in ka je an gaya mata na damu da ita to in na aure ta wahala za ta bani shikenan har abada ba bayan da zaka masa yadda amma idan Allah ya yi nufi kina zaune kina gidanku wata rana wallahi babar ki ce za ta ce in go wannan bolar zubar kina bacin rai kina buduro an baki bola da kin fito zaki ajiye shi kuma Allah kahi zai wuce kawai ga tau sai ga wata tauraruwa wallahi da ya wuce ya ce ni a wannan gidan wai dama da yarinya ce akwai yarinya ce da yarinya ce da yarinya ce ne tana da ke zama angwana wala ban taɓa jin motsinta ba to wallahi tana nan wata yarinya ce mai zuwa makaranta mai hijabi mai kaza wai babanta ce babanta ya mutu sai wace sai wani wallahi ga mamaki a daren sai ya zo ne ma'auranta a mutunci da komai waye koro shi Allah ya koro shi duk wani aure da ka gani wallahi ka tada sababin sa zaka ga akwai wani abu na abun mamaki a ciki kadan ne sai ga an zo ana tsaunin tsakanin miji da mata sai ake mamaki wai ya aka yi ma na ganki ya aka yi kika gani ya aka yi na iya miki magana aka yi kika mun magana sai yasa duk wani abu da za a sha duk wani abu da za a rubuta baya yi amma aka koma zuwa ga ubangiji akwai mafita a wajen Allah madaukakin sarki malam na kana ta daga hannu amma akwai na'am kwarai da gaske kwarai da gaske ɗaya daga cikin deputy governors malamanmu da muke da'awa eh professor hafiz haka dai riwaya ta zo kuma muna online shi da ya zo shi fakin ya yi da motar shi ya shiga gidan yar uwar shi inda ya yi fakin ashe daidai murhun mai awara ne ita kuma da ta fito za ta ɗora awara lokacin ɗora awararta ya yi shi kuma bai fito ba saboda haka ya ta koma gindin bihiya da gwangwanin awararta da murhunta da wahe ta koma ta kame a jiki take jiransa shi kuma da ya gama uzurinsa ya fito zai tafi kawai ya gama ce a raba a gindin bishiya da ɗan kwananta da ɗan kaza da ɗan kaza sai ce a me faru sai ta ce wallahi lokacin ɗora awararta ne za ta ɗora ta yi girki ta kaza da kaza tana sai da awara a nan gurin ya ce to me yasa baki ɗora ba ta ce a inda murhun nawa yake a nan kai fakin motarka ya ce ta kuma baki duba a nan gurin ta ce a'a ai motar na kalle ta tana da kima tana da tsada tana da daraja kar ba in kunna wuta wani abu ya faru da motar yasa na gagaran na yi haƙuri idan ka zo ka ɗauke motar sai in ɗora kawai wannan kalmar da ta faɗa yanzu wannan motar tana da kima tana da daraja ba za ta hura wuta a kusa da ita ba wannan in ka ɗaure ta ai wife material ce wallahi malam in dai ka aure wannan mata aure ce saboda Allah za ta dauki karatunka da takaddunka na digiri da masters da takaddanka ta aiki da ta wane ne da ta taimaka muhimmin wuta da su saboda aka yi aure kayan sa sauran labarin tunda muna bidiya ba zan faɗa ba subhanallahi na'am na'am malam na kai magana mm sune malam ba daya masu amfani da ruhanai ya ce tsafi suke su ne lamba ɗaya da mai ruhanan wacce kuna na? kace ai dama shi mai barna baya bukatar kace masa barna yake yanzu duk tattauna da za ku yi da bai da turji ba zai gaya maka ba mabarnaci ne fa zai gaya maka yana kare yan uwansa ne da aka sozarta aka zalunta turji bai taɓa yadda mabarnaci ne ba shi in ka samu ɓarawon gwamnati zai gaya masa haƙƙinsa yake ɗauka na? a kan ƙasa ba hini a yi al'adar a tsarkudin da muka yi magana zane da ake a kan ƙasa alhatsu yi hatsu bil arzi zanen da ake a ƙasa tsafi ne Allah bai yi ka ba don kasa abin da zai faru gobe so ake ka sallama wa ubangiji idan na san cewa gobe zan samu naira dubu goma matsala ta naira dubu uku ce idan dare zan yi bacci ko ba zan yi ba zan yi bacci ko saboda ina da yaƙini gobe zan samu dubu goma kuma iya matsalar dubu uku nake da akwai amma idan na san ba zan samu dubu uku gobe ba in ban samu ba ina cikin bacin rai da damuwa wataƙil zan iya sallah tun daga karfe takwas na dare har zuwa karfe biyar na asubahi ina roƙon Allah ubangiji ka taimake ni Allah ka kawo min kaza lokacin da zan karɓi wannan dubu goma ka ji ana alhamdulillah Allah ya karɓi addu'ata je kwana ɗaya wallahi ban yi bacci ba ai Allah yana kallo na to irin abin da mu'amala yake so tsakanin ubangiji da bawansa kenan amma an an duba an gaya maka to me zai faru zaka je neman yarinya haibo ka ce maka zaka aure ta zaka sha wahala duk wahalar da za a baka kace ku je ku karata mata ta ce dai kaga kenan an cire maka imani da ubangijinka da jarrabawarka da zaka iya samu ko ba zaka samu saboda wani ya gaya maka end result ko ba lalle bane zama gaskiya so wannan su ne lamba ɗaya duk wani mutum da zai maka da'awar ya san me zai faru gobe ko abin da ya faru baya nan ya ce maka ya san yadda ya faru za mu tadda shi a nan gaba wannan abin matsafi ne boka ne tunda aka yi sani to baya da aka yi sani ba wanda aka rubuta a gohinsa ga abin da zai faru a aikinsa gobe na mala abba wa alaikumus salam eh mm mm eh bareka eh fada zaka yi da shedani wato tun kana yaro an gina abu a zuciyarka dama an ce matsalar karatun yaro kamar zane ne akan dutse shi tun yana yaro an gaya masa in ya ji kukan mujiya akwai matsala sai ya gina akan haka to yanzu duk da ya shekara hamsin ya san ba matsala ba ce ba abin da za ta wanda Allah bai yi ba amma in ya ji kukan ya zuciyarsa ta fara ɗarsuwa ga wancan abin da ya sani ya zai wannan wani abu ne da ya riga ya zauna ya gina a zuciya sai dai kai ne za ka yi yaƙi da zuciyar wajen canja ta kaga mujiya ba abin da take yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya sako in ka fito da daddare ma ka ganta ta ƙura ido kai ma ƙura mata ido wala wanda ya gaji a cikin ku zai tahi in ta kalle ka ta kalle ka ta kalle ka ta ga ka ki tahi to ita ta tahi ta baka guri ba wani abu da za ta iya maka wallahi ko ka kaso ta in kana ci ta halatta da mu jama'a ji tana cikin wanda suka halatta ba a cin su amma za ka iya ka kaso ta ba abin da za ta yi maka wallahi Allah rufa mana asiri to dama shi amfanin karatu fa akwai abubuwan da sun zama aqida me nake nufi da aqida jini da tsokar ka sun yadda haka suke to karatu ya cire kai sai shari'a ta ce banda wannan ba na so to kokarin jure rayuwarka wanda anan jarrabawar take allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala abinda ka sani kai da da a ce so ake ka canja to wannan famar da zaka yi da zuciyarka yana cikin bautar Allah madaukakin sarki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin